من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجدنا وخذلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا آمين أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والذرية اللهم اهدهم وسددهم اللهم أشفهم من كل داء وسقم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بيوتنا بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا وأصل أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Thank you. ta bismillahir rahmanir rahim ci gaba da wannan tafsiri namu da muke gabatarwa a wannan masallaci namu na rahin atiku a birnin kabi a yau attane uku ga watan ramadana hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da shidda daidai a darasin mu a yau farkon suratu yusuf kun san jiya mun kare suratu hudud wato suratu yusuf shine darasin mu a yau suratu yusuf a mi'atun wa ihda ashar aya tana da aya ɗari ɗaya da goma sha ɗaya a wannan sura suratu yusuf wa mawdu'aha ar-ra'isi jagora abinda take koyarwa huwa bayanu a bayanu fi al-aqidati sahiha tana bayani game da aqida ingantacciya wa ma yaqumu alaiha da abinda ke tsayuwa akan ta fi hayatin nasu a cikin rayuwar mutane abin da min rawabi da akuwa na abin da na abubuwan da ke daure wato akuwa yan uwantaka wal usra da kuma iyali wan najm al wan nazmi al ijtimaiya da kuma tsari na al'umma gaba ɗaya na haduwa al'umma wa ma yata'allaqu bi zalika da abin da yake da alaka da wannan fata haddasa sura ta yi bayani ta yi magana fi kissati yusuf ma'aikawati game da kissa annabi yusuf da yan uwa ne wa malake fi hayati da kuma abin da yusuf ya gama da shi cikin rayuwa ta min mu'amarati ikhwanihi alaihi na shawarwarin yan uwa ne a kansa wa abin na wa ilqa'ihi fil fi'ri da yadda suka dauke shi dan uwansu kuma suka kada rijiya wa bai'ihi da yadda suka sai daga rijiya suka sai suwa la aziz misr ga dan ga sarkin misr wannan sura tana bayyana mana sha'anin rayuwa wato duwa da mutum yake wato Allah yana jarraba shi Allah ya jarraba Yusuf domin ƙa'idar Allah yana jarraba wanda ya kaso ya ba shugabanci saboda ya yi adalci. A wa bai ihila azizin misra sun ma tuwari duhuli durubil mihal sannan tana gitta shi ga nau'i-nau'i na jarrabawa washe da'idi da abubuwan tsanani fi baiti azizin misra a gidan sarkin misra wafis sijini da wahalolin da ya huskanta cikin zaman gidan yayi. wafi ta'amurin niswa da kuma shawarwarin da mata sun kai don abin da na so kada shi cikin matsala haka dai hatta najahu Allah min zalika dhiqi har Allah ya tsirar da shi daga wannan kunci waja'alahu azizan fi ardi misra ya sanya shi ya zama sarki cikin sarautar cikin gidan sarkin misra wa mallakahu Allahu khaza'inaha Allah ya mallaka mai taskokin misra wa biha tasliyatul linnabi kun ga Yusuf kenan ba annabi labarin Yusuf akwai ɗebe kewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bima laqahu da abubuwan da ya haɗu da shi min azal aqaribi na cutar 'yan uwa ne makusanta ne wal aba'id da manisanta ne wa khatamati sura kuma sura ta ƙare lama fi hadhihi qisasi wato ga da abubuwan da ke cikin wannan kisoshi ta ƙare min al'izza na wa'azi wanda su da nasiha wal irshad da shiryawa liman kana lahu qalbun ga wanda yake da zuciya mai mai hankali abin nan alqasama liman lahu qalbun aw alqasama ko kuma ya kada sauraro ne wa ho shahidin zuciya ta tana halarci qala ta'ala laqad kana fi qasasihi ibratun li ulil albab lalle ga kissan yusuf da yan uwa akwai abin lura ga ma'abuta hankula ma kana hadithan yubtara ba labari ne wanda ake kagawa ba walakin tasdiqan ladhi bayna yadai sai dai gaskantawa ne ga abin da ke gabansa wa tafsila kulli shay'in da bayanin dukkan komi wa hudan da shari'a wa rahama da rahama liqaumi yu'minuna ga mutanen da suke imani duka wannan abinda sura Yusuf wato take bayowa kenan To Allah ya ce subhanahu wa ta'ala, Alif lamura, tilka ayatul kitabil mubin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lamura, tilka ayatul kitabil mubin. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده به الله شيء ساعة من ديكني دوان حرفنا القرآن يندو لوكشن رمضان أكي أنا سنكرة القرآن idan baka yi karatu da yawa baka yi kokari ka iya alif lam ra alif lam ra alif lam ra kai makarancin qur'ani ne ka samu wuri ɗaya ka zanna da ta zuba ka kai ta kewaye ta alif lam ra alif lam ra alif lam ra kai ma makarancin alqur'ani ne wa'annan harufa wato qur'ani ne ya ce Allah shi ya sa abin da ya kani da wayannan harufa masu daraja li'annahu lam yarid fi ta'wiliha shay'un sarihun don wani abu bayyananne bai zo game da fassarar ta ba min kitabillahi daga littafin Allah aw min sunnati rasulullah ko ga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka malamai ka cewa Allahu a'lam bi maradihi bi zalik وتقدم الكلام على الحروف المقطعة بيان يا غباتا game da harufa al-muqatta'a min awwal surati al-baqara farkon surati al-baqara waraje in shi'ita tawassa in kaso don ka ƙara fada dawa to kana iya komawa can ka gansu tilka wa'anna ay hadhihi al-ayatu hadhihi al-ayati wadannan ayoyi ayatul kitabi ayoyi ne na qur'ani al-idafa bi ma'ana min wato min ayatil kitabi suna daga cikin ayoyin alkur'ani almubini bayyananne ay almuzhir lil haqqi mai bayyana gaskiya mina badili daga banna inna anzalnahu mu mun saukar da qur'ani qur'anan arabiyyan abin karatu da larabci bilogatil arabi da lugar larabci la'allakum ayyuhal arab domin ku ya ku larabawa taqiluna don ku yi hankali wato mun saukar da wannan littafi gare ku don ku yi hankali ai tabhamuna ma'aniya ku fahimci ma'anoni ne annakum arabiyuna fusaha ku larabawa ne masu fasaha to don ku fahimci ma'anoni ne muka saukar da shi wannan kun ga ya nuna karatun Qur'ani da larabci yana taimakawa wajen samun hankali da kuma fahimta. Nahnu naqussu alayka ahsana qasasi. Ya manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu muke karanta maka kissa mai kyawun kisoshi. abin nan abin nan ahsana qasasi. Al-qasas wato jam'u kissa. Asaluhu min qassal khabara. In an ce qassal khabara idza tatabbahu idan ya bi magana guntu guntu ya tara ta waje daya. Wa innama summiyatil hikayatu qissatun. an ce mahikaya kissa li'anna allazi yaqussul haditha domin wanda ke bada kissa hadisi yadhkuruhu shay'an fa shay'an yana ambato ne ɗaya ne bayan ɗaya wa qissatu yusuf ahsanu qissasi ahsanu qasasi kissa yusuf ita ce qasas kissa wadda ta yi kowace kyau cikin alƙasar cikin kissoshi lima fiha min hukum saboda abinda a cikin ta na hukunci wannan nukuti da muhimman abubuwa wasiyarar muluki da tarihin sarakuna wal mamaliki da tarihin waɗanda ake mulki wal ulama'i da tarihin malamai wa makarun nisa'i da tarihin makircin mata wa sabra alal adha da hankuri akan cuta ko wace iri wa tajawuz anhu da yahiya game da cuta a hasanar tajawuz yahiya mara kyawu la tasriba alaikum al-yawm yaghfirullahu lakum kun ga yahiya ce mai kyawu wa gairi zalika da wani wannan mina fawaid sharifa na fa'idodi masu daraja da wannan sura ta ambata qala da'u malla da'u ya ce shi malla da'u wato malami ne tabi'ina ne shi malla da'u tabi'ina ne kuma abin nan mai ilimi sosai ya ce la yasma surata yusuf mahzunun babu wani mutumin da yake cikin bakin ciki yazo ya danna inda ake karanta surata yusuf yana saurarawa illa istaraha ilaiha sai ya huta zuwa gare ta duk wanda damuwa ta yi ma yawa yana karanta suratu yusuf in Allah ya so yana samun sauki ita suratu yusuf idan damuwa ta dame ka ko bukata gare ka kai kai ka kasa samu kana karanta suratu yusuf musamman da daddare kai sallah da ita da izinin Allah ba da dadewa ba bukata kana biya suratu yusuf kenan kamar wadda kun ka ga Allah ya kureye mai Yusuf damuwa bayan lokaci mai tsawo. A bima auhaina saboda abin da muka yi wahayi, ai bi iha ina ilaika hadal Qur'an saboda wahayin da muka yi maka ga wannan Qur'ani wa innahu shi wannan Qur'ani wa innahu yadda abin yake kunta min qablihi na mina gafili da ka zama kana cikin marabkana kamin wannan Qur'ani ai an hajiri kissa kamin ka game da wannan kissa allati lam takhadur bi balika wadda tunanin ta bai zo ga hankalinka ba wa lam ta wa lam taqra sam'aka qatu da dai bata kwankwashe jinka ba wato baka ji ta ba amma kuma gashi Allah ya jiyar da kai ita iz qala yusuf li abihi إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق inna rabbaka alimun hakim to Allah subhanahu wataala yace wazkur ka ambata ku lura da wannan kissa da kyau wato duk abin da ya same ka inda ka yi hankuri kan mai da al'amari ga Allah da izinin Allah kana cin nasara a uzkur ka ambata in qala yusuf li abihi sadda yusuf ya ce wa babana yaqub ya abati ya babana bil kasri dalalatu ala ba'i al idafa al mahzufa wa qura bil fatai abi ya abatiya wato ya abati dalalatu ala annahu mahzufa kenan akwai abin na ya'u a kulli ba abin na anil ya'i yace abin na ya abati ya babana inni ra'aytu fil manami ahada ashara kawkaban ni na yi kwana ni mahalkin na ga tauraru goma sha ɗaya wa shamsa wal qamara kuma na ga rana da wata su goma sha uku adadin iyalin yaquba kenan har da shi yaquba na gane su ra'aituhum ra'aituhum li sajidina na gansu suna sujuda gare ni wato sujuda nan gaisuwa kusan su zamanin annabi Yusuf ba hana dukawa a yi gaisuwa ba shari'ar musulunci ita ta hana gaisuwa a duka a yi ma annabi gaisuwa kamar wada za ku gani kamar da kun ka gani suratu a ƙarshen suratu abin nan Ali Imrana wato Allah subhanahu wata'ala ya halitta musu gaisuwa a wannan lokaci su duka su gaida junansu ya ce to na yi mahaliki na ga tauraro goma sha ɗaya adadin iya ɗiyan annabi yaquba kenan su goma sha ɗaya wa shamsawar kamara kuma na ga rana da wata wato shi yaquba da mata ta sha uku kenan waɗanda duka ra'aytuhum li sajidi na gansu suna sujuda gare ni abin nan kun ga jam'un sajidi abin nan jami'a biliya'i wan nuni lil wasabi bis sujudi da a sifanta sujuda alladhi huwa min sifati uqala da a nuna wato masu hankali na za su yi sujuda ba tauraru bane ba rana bace ba wata bane amma dai an ambace su amma ba suna masu yin sujuda ba masu yin sujuda mutane na Ƙala sai Yaƙuba ya ce ma yaro ne, ya bunayya ya ɗanɗana, la ta kasu ru'oyataka, la ta kasu sur'oyaka, kakka karanta mawalikinka ala akhawatika ga ‘yan uwanka, kaga ‘yan uwan nan naka kakka karanta mawalikinka gare su. In na karanta baba mi za a yi ya ce fai kidu laka kai da su yi maka kaidi makirci. Saboda haka shi mutum bai san masoyi ne na hakika ba sai wanda ya gani ga shi ƙaramin yaro ne a shi an na su goma sha ɗai shi an na goma cikin ɗayan yaƙuba yusufa an na goma binyaminu ƙane ne an na sha ɗai amma kuma yannai ne hasada ce suka yi tun yana ƙarami saboda ɗaukaka da girmamawa da suka gani allah ya bashi to ita rayuwa haka nan na aka ta yin ta illa dai mutum ya yi ƙoƙari ya kau da kai ga kowa ya dogara ga Allah in hankali ya zo mai idan hankali bai zo ba bai zo mai ba kai mahaihi ka yi addu'a ga ɗiyanka ka roƙi Allah ya riƙa maka wanda ka gani da alamar ɗaukaka to addu'a ka ta yi ƙarhi gare shi don shi ya yi mahasada addu'a ka ta yi ƙarhi gare don shi ya yi mahasada to abubuwan dai kun ga yadda suka ta gudana sai baba ne ya ce kakka bari 'yan uwanka su ji labarin wannan kissa ta mawarikinka ya taluna fi halakika za su yi dubara wajen halaka ka hasadan don saboda hasadaka za su yi hasadaka li'ilmihin bi ta'awiliha don 'yan uwan nan naka sun san fassara wannan muhaliki in ka faɗi suna ganewa min annahum humul kawakib za su gane su ne tauraron goma sha ɗaya wa shamsa ummuka rana kuma innaka wal qamar abuka wata kuma babanka za su gane haka nan kuma shedan ba ba abin nan ba zaman banza ya kai ba zama halaka mutane ya kai inna shaytana lil insani aduwwun mubin lalle shedan mai adawa ne bayyananna ga mutum shedan yana da adawa bayyananna ga mutum shi yasa kuwa ganin ko zanna mutum ya yi zai yi sai ku ji ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda adawa shaitan yawa gare ta ga mutum zahirul adawa adawa ce bayyana take wa kadhalika kamar haka kamar ra'aita kamar dai wanda ka gani yayi su ga manya ciki amma kai a ɗan ƙarami kuma Allah ya zaɓe ka to haka dai yastabika rabbuka haka dai ubangijinka yake zaɓin ka ay yaktaruka rabbuka ubangijinka yana zaɓin ka wa yu'allimuka wa yu'allimuka min tawil ahadith kuma zaɓin da zai maka da ilimi na zai ɗaukake ka zai sanar da kai fassarar muharkai abinda ba su sani ba ai ta'birur ru'ya fassarar muharkai wahiya ma yurafin nawmi ya an ce ar-ru'ya abinda aka gani cikin kwana wa sumiyat ahadithu an ce mata hadisan kwana li'annaha ahadithul malaki in kana sadiqa domin idan maharki na gaskiya ne to labarin mala'ika ne wa ahadisu shaidani wa nafsi kuma magana ce ta shaidan magana ce ta rai in kana kadiba idan mawarki ta ƙarya ce to labari ne na shaidan idan ko na gaskiya ne to labari ne na mala'ika to haka dai wai timmuna a mata wa alaika kuma domin Allah ya cika ni'ima ta gare ka bin nubuwa ya baka annabci wa ala ali yaquba kuma ya cika ni'ima ta ga iyalin yaquba auladihi kama a tamma habin nabuwa ala abawaika kama wanda ya cika ni'ima ce da annabci ga babannin ka min qabal can harko ibrahima wa ishaqa inna rabbaka lalle allah ubangijinka aliman hakimin masani na kuma mai hikima ne ya allah ya alima ya hakima da iliminka da hikimarka allah ka ƙara mana ilimi da hikima kuma ka ƙara mana tsoronka da ibadarka ka ƙara mana imani da lahiya ya allah ya alima ya hakima wato Allah mai hikima ne fi sunihi bihan ga aiki ne gare su ai Allahu ya alama haisu ya ja'alu risalata Allah ya san inda yaka sanya manzanci ne wa huwa muqaddasun anil abasi Allah ana tsarkake shi daga wasa baya aza annabci inda suka so sai inda ya sani shi yahi kuma shi Allah ya tsarkaka ne daga wasa wala yad'u an-nubuwa illa bi nafsin qudusiyya baya aza annabci sai gare tsabtatacciya wayan qulta idan ka ce abin na hadhihi bushara wannan bushara allati zakara ha yaqub wanda yaqub ya ambata in kana in kana qadiyan bi sihatiha idan yaqub ya zama ya yanke hukunci da ingancin wannan bushara da ya ambata ga yusuf annaha satakunu fi yusuf za ta kasance ga yusuf falima za hazina alaihi to dan miye ya bakin ciki da Yusuf ya bace washabaha alaihi al'amru dan mi al'amari ya rikita gare shi wa khafa min akhawati dan mi ya ji tsoro ga ƴan uwan Yusuf an yi huliku ka su halaka shi wa qala akhafa an ya'kula huzibu kama wanda za ku gani yace ina jin tsoron kura ta canye shi ko kyarkeci wa antu anhu gafiluna ku kun rabka na gare in ya tabbatar da Yusuf zai zama annabi mi da ya ji tsoron wannan idan to mai tambaya ya yi tambaya akan wannan sai mai littafi ya ce ƙala ibn khadim ibn khadim ya ce wal jawabu ansa ita ce annahu la yabadu an yakuna qawluhu wa kadhalika yastabika rabbuka cewar da yayi haka dai ubangijinka yake zaben ka wannan ba ta nesa ga abinda yaquba karihi haka dai ubangijinka zai zabe ka masharuɗan bai Allah ya kidu da sharaɗin in ‘yan uwanka ba su yi mamakeci ba, wato Allah ya kidu ba su yi mai makeci ba, la'anna zikira zalika kada ta kaddama don ambaton wannan makirci ya gabata. Wa aidan fa yabu udu an yi ƙala innahu sallallahu alaihi wa sallam kana kajiyan kuma maganan nan yana nisanta a ce Yaqubu alaihi salam ya zama ya tabbata bi anna Yusufa sai sil ilaha dil manasik cewa Yusufa zai kai ga wannan matsayi ya wato ba abuna wanda ara tabbas ya tabbata ba illa annahu la yamtanu an yaqa bil madaiki sai dai wannan bai hana wato kenan ba nesa yake ba ya san Yusuf zai fada cikin wannan zai kai ga wannan nasara amma dai la yamtanu an yaqa bil madaiki shadida kamin ya kai ga wannan matsayi na annabci to zai fada cikin madayiƙa shadida abubuwan kunci masu tsanni lalle zai zama annabi kuma amma bayan wahala ta yi wahala sun mai ta hallasu min hasan ya tsira daga wannan wahala wai silu ila zalikal manasib ya kai ga wannan abin nan matsayi wa kana khawfuhu bi hadha sabab to wannan shi a tsoro ne saboda haka duk mutane waɗanda Allah yake ɗaukakawa yana girmamawa inda za ka yi bincike kamin ka kai ga wani abin nan za ka ga sun samu wahaloli kwarai da gaske sun shiga kunci daban-daban amma da taimakon Allah duk sun ƙetare kuncin nan duka sannan su kai ga matsayin ɗaukaka ba wai haka nan na kama wa da ku matasa kuka son kai tsaye ka taho ka zama babba ka ci daɗi ba haka nan na aka yi ba sai an yi wahala an yi wahala wanda Allah ka so ya ɗaukaka duka jarraba shi yake yi in ya jarraba shi in ya ci jarrabawa sannan ya a ba shi takardar girma Allah ya gafarta mana wa yakunu qawluhu wa akhafu an ya'kulahu ad-daymu kenan magana da ya faɗa yana jin tsoron kirkeci ya ce shi azzajar fi haƙi tsawa ce ya kai musu kula da haƙƙin Yusuf ai bi ma yumkin lahu an yantabihu da abin da yake yi wa an yantabihu ilayhi su halka zuwa gare shi wa ya atanu bihi su kula da shi min gairi ta'aridin ba tare da kau da kai ko gitta shi bima yathiru alhasada abin da ke da abin da bai ma yasiru alhasada abin da ke ta da hasada fi da busayin cikin bukatarsu wallahu alam wannan ita ce ansar to wa bada an zakara siyaka bayan ya ambaci siyakin magana ya ambaci siyaki ma dara baina yusuf wa abihi yaqub siyakin magana ta gudana tsakanin yusuf da babansa yaqub mina muhawara na muhawara wal mushaqqa da kuma wahala wato tsanani wal bushara da kuma bushara allati sai wajiha al-ibn wadda da zai fuskanta to in ta kala yanzu qur'ani zai cirata ila qissati yusuf ma akhwatihi zuwa ga qissar yusuf tare da ƴan uwa ne da ma ya jelibo akala sami wannan wani abu na wanda zai jawo hankalin mai saurari ya gane ila anna al-ikhbar bi tilka al-qissa cewa lalle ba da labari da wannan kissa min annabiyil ummi daga annabin da a ummi bai karantawa bai rubutawa alba'idu amma waqi'a kuma wanda yake nesa ga inda wannan kissa ta auku wa ana asbabi ma'rifata ya nisanta ga dalilan da ka sa ya san wannan kissa limislihi ga irin wannan kissa min dalailin nubuwa wannan yana cikin dalilan da ka nuna annabin nan annabi ne alaihi salatu wassalam wa qala laqad kana fi yusuf wa ikhwatihi لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصبة ونحن أصبة إنا ونحن أصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين لقد كان في قصة يوسف وإخوتي حقيقة كزنتي cikin قصة يوسف da ƴan uwa ne wa ahada ashara su goma sha dai ayatu akwai ayoyi ai ibaro akwai abin lura dalatu ala sidiqika wanda ka nuna gaskiyarka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bin nubuwa da annabci wannan yana nuna gaskiyarka lisailina an khabrihin ga masu tambaya game da labarin Yusuf da 'yan uwa ne summa shara'a ta'ala sana Allah ya shiga cikin bayanin kissa wa qala yace udkur lisailina anhum ka ambatawa masu tambaya game da kissar Yusuf da 'yan uwa ne idh qalu lokacin da 'yan uwan Yusuf suka ce ai ba'adu akhawati yusuf sashin yan uwan yusuf suka ce li ba'adin ga sashi la yusufu wa akuhu la yusufu wato mubtada wa akuhu ai shaqiquhu binyamin yusuf da dan uwa ne shaqiqi ne binyamin yusuf yana da dan uwa binyamin kani ne wanda suke uwa guda ahab wannan sune mahi soyuwa khabru al mubtada wato la yusufu ahab lalle yusuf shine mahi soyuwa ila abina zuwa ga babanmu minna bisa gare mu babanmu wato ya yi son Yusuf da dan uwa ne kuma wani hannu usba mu duka jama'a guda muke wato duk ɗaya ne muke kun san shi so Allah shi ka sa shi shi yasa kwa ganin annabi ya tara mata da yawa amma in ya zo da kayan rabo sai ya ce haza Allahumma haza qasmi fi ma amliku wala taluni fi ma tamliku wala amliku Allah wannan shi an rabona ga abin da nin mallaka kayana da na zo da su ga hannu na mallake su wannan rabon da ka gana yi shine nawa fala talumni kakka zarge ni fi ma tamliku wala amliku ga abin da ka mallaka ni ba mallaka ba zuciya kenan zuciya Allah ya mallake ta don haka sai ya sa mata son da baka iya hissai ko kai da adda ita baka iya sai balle wani to soyayya ta Allah ce shi yasa zaka ga mutum da mata guda biyu amma ya hisan guda mutum da ɗiya da yawa amma ya fi son wani bisa ga wani wannan wani abu na soyayya ce Allah ka sa ta kun ba mai hishe ta to su ƴan uwan Yusuf a suna kallo Yusuf da ɗan uwa ne saboda shi Yusuf annabina ɗabi'unsa duka na uba irin na uba ne na su kuma wa'ancan ga sunan dai tunanin su su yi abin da za su ɓanna ma ubansu rai tunanin suwa da za su yi su yi kisan kai, tunanin suwa da za su yi su yi ƙarya dai da sauran abubuwan da za ku gani cikin wannan sura. Tsakaninku da Allah ba su zama daidai da annabin Allah wajen annabin Allah, ba su zama daidai. Saboda haka shi yasa shi baban Yusuf ya yi son Yusuf sai suka ce, wani hannu osu ba mu kuma ga mu jama'a guda. inna abana lafi dalalin mubin lalle ubanmu yana cikin bata bayyananne ai khada'in abin nan mubin bayyanan bi itharihima alaina kun gani yaran da kai towa kai tsaye uban su halakakke na kuma uban su annabin Allah sai mai halakakke waɗanga kun ga babu da zai annabin Allah ya so su so wanda aka ni waɗanda kai towa ce annabin Allah halakakke na kuma ba yarana ba duka manya na babu yaro cikinsu duka manya ne. To shi yasa yana daga cikin dalilan da a Yaƙuba ya hison Yusuf, saboda suna cin zarafi ne ƙwarai, kun ji kai tsaye suka ce mai inna abana lalle ubanmu, lafi dalalin mubi yana cikin halaka mubinin bayyananna. ya ku wa'annan ɗaya kaka an kai ubanku ya za halakakke bayanan ne suka ce ƙalu Allah ya ce lokacin da suka ce wato yana cikin halaka bayanan na abin da za a yi kun ga wannan magana da sun kawai sun kace ubansu halakakke na bayanan ne babban laihi na mutum ya faɗi wannan magana ga mutumin kirki laihi na bale ga annabi Allah na ɗai kenan na biyu sun kai shawara sun ka ce abin da za a yi mai kisan kai ko ƙutulu yusuf ko kashe yusuf na uku a wadda rahuhu ardan ko ku kaɗa shi wata ƙasa shi wahala inda bai ganin kowa ku yanke wannan zumunta ku raba shi da yan uwa ne laihi na uku duka waɗanga laifuka babu ƙarami cikin su duk alkabira ne bi addin ba'ida in kun ka je washe ƙasa mai nisa mi za a yi sun ka ce ya kalo lakon waje wa abikun wasu ka babanku ta wahinta gare ku da suna ya ka bari ku yana kallon su ya haisa su bisa gare ku to ku kashe su shi kenan dole ya dibe ku kun ga wa'anda kawan ga tunani ba su da tunani mai kyau wata kuno abin da ana bi an ya kabala alaikun ya huskanto gare ku wala yaltafitu la gairikum bai waya gare ku don kun kashe wanda yaka gani wata kunu min badihi bayan kun kashe Yusuf ai ba da katal Yusuf bayan kun kashe Yusuf aw darfi ko kun jefa shi daji ku dawo ku zama qauman salihin mutane salihai bai an ta tubu ku to ku tuba kai ku te ku kashe Yusuf daga baya ku tuba kun ga wanda wanda aka kasan ba mutanen kwarai na ba a wannan lokaci bi an ta tubu wato ku tuba wata kunu salihina ku zama salihai kuma fi amri duniya kun ga al'amarin duniya ku binta zami amrikum ma abi ku da al'amarin ku zai tsaro tare da baban ku ya zube da kowa sai ku dole ya dawo gare ku shi bakin ciki ya kashe shi su bukatar su dai ta biya to guda daga cikin su babban su qala qailun minhum huwa yahuza babban su ana ce mai yahuza sai ya ce kai jama'a ba daidai na ku kashe yusuf ba la taqatulu yusuf kafa kashe yusuf to in ba mu kashe su mi za mu iya cewa alƙuhu fi gayabatul jubbi akwai wata rijiya daji an babbe hanyar nan akwai rijiya haki ya hito mai kaya ya kewaye ta saboda ba a bishen balle a ɗibi ruwanta ya ce ku kaɗa shi cikin zurhinta kun ga shi ma ai kashewa ɗaya ce abbe ce abi amma ya yi ta to an kaɗa shi rijiya inda ko kowa bai biyowa ba mutuwa zai yi ba to mai ɗan hankalin ke na cikinsu ya ce abin da za su yi kenan fi ga ya batul jibbi wa ƙuri'a ga ya batul jibbi jam'u ga ya ba zurhin rijiya wahiya bi muzlima wahiya madlama bi inda rijiya take da duhu wakila saddun ko kuma abin nan da aka ce makesin wanda aka cikin rijiya aw daqul a fil bi'ri ko wata gina cikin rijiya qaribu min mai wanda aka kusa ruwa ya gibo ma fihi min anil uyuni wurin tunda rijiyar mai zurita in mutun na can wanda annan harkon rijiya bai cinka ne in mutun na can ciki wal jubbi al bi'r allati tudwa rijiya mai zuri ita aka ce ma al jubb wa sumiya bidhalika imma li kaunihi mahfuran fi jubil an an ce mata al jubb ko don an gina ta cikin zurihin kasa ai magali zaminha abinda ya kauri na kasa mai zurihi wa imma li annahu a abin nan ƙeta'un ko kuma don yanki na fil'ad da cikin ƙasa wa minhu aljabbu fil zakari kun ga aljabbu ana cewa idan zakarin mutum ya gunci ana ce mai majibu yaltaqiduhu in mun kada shi can to kun ga radda wasu matawa sun ka biyo hanyar nan tunda ba abinta yaltaqidu ba da sayyara wasu matawa za su yi cintuwa tai sai su tai da shi garin su shikenan an huta da shi ba a koma gani ne garin ga To ku yi haka nan ‘yan kuntum fa'ilina ma'arattun minas tafriki, in kun kasance za ku aikata abin da kuka nuhi na raba ɗa da ubanai, faka tafi bi zalika ku wadatu da wannan. Kun ga tunanin su da dai za a yi su raba iso da ubanai ya ce, to in dai son kuka ku raba da ubanai, to ku yi wannan. Fa yabdu annahu waqafu ala hadha ra'ayi. Yana bayyana gare mu kenan sun tsayu ga wannan ra'ayi sun yarda wannan ra'ayi yanzu sun ittifaki gare haka za su yi wa aradu tanfizahu kuma suka so su zartar da wannan ra'ayi fa dhabu ila abihim sun ka tawo wajen baban su bi muhawalati akhazihi minhu tare da dubara yadda za su yi su an shi abin nan Yusuf wajen ubanai ga sunan sun iso wajen ubanai qalu ya abana قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافزون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأ يأكله الذئب وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن أصبة إنا إذا لخاسرون To yanzu ga sunan wajen babansu suna tunani, ku lura da wa'annan mutane yanzu ko yanzu yaro yara sun ka zanna suna wa ubansu wanga shiri, ai kun san ba yaran kwarai na ba. suna neman su ɓata ma ubansu rai su kashe ɗan uwansu su raba zumunta su wace ta ai kun san ba na ƙware na ko yanzu kun ga yara na wannan shiri ana cewa ne yara nai ba na ƙware na ba to yi ta rayuwa haka nan na take annabi yaquba annabin Allah ne ubansa ishaqa annabin Allah ne kakansa ibrahimu annabin Allah ne amma ya samu irin waɗanga ɗaya ku dibe shi kaka ne annabi Ibrahim khalilullahi uba ne annabi Ishaq dan gidan annabi Ibrahim ne khalilullah shi annabi Yaqub annabin Allah ne Yaqub annabin Allah ne dan gana shi da aka jayayya a halaka Yusuf annabin Allah ne suka samu kansu cikin irin wannan matsala ita rayuwar duniya ba ta da daɗi rayuwar duniya ba ta da daɗi kai ka haihuwa ɗaya amma ba ka yi halinsu ba amma arziki na kowa da nashi in uba na nan ya duka arzikin ubansu suke ci karar da ubansu ya mutu kowa nashi zai ci Allah ka haɗa mana kan ɗiyanmu Allah ka shirya mana ɗiyanmu Allah ka sa son juna tsakaninsu Allah ka tsare mana su Allah ka fake mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka aje mana su man shaida duk wanda an ka baka ajiya baka baka bari ya walakanta Allah mun baka ajiya su Allah ka aje mana su amin kalu mutanen ga sunan sun dawo ɗayan Yakubu kalu ya abana suka ce ya babanmu sun yi shawara can da junansu su ɗai sun haɗa kansu wuri guda don su ci amana ubansu Kalu suka ce, Ya abana, malaka la ta'amamna ala Yusuf, malaka la ta'amamna ala Yusuf, me yasa wa ya kai baka amince mana game da Yusuf, duk inda za muna, saboda ya lura da su, ko yi so shekowa ya bi su zuwa daji ci kaka bi su. Ya san su, ya san manuwarsu game da shi. Sai suka ce, Misa wa ya kai baka amince mana game da Yusuf. wa inna lahu lanasihuna mu wallahi wallahi masu nasiha muke gare ai la qa'imuna bi masalihi za mu tsaye da masalawoyi ne wa fi qira'ati la ta'amamna la ta'amamna bil ishmami ishmami wa huwa ibaratu an dammi shafatayn wato gamile ko guda biyu la ta'amamna isharatu ila harakatil fi'li mala idgami sahih kama ya shiro alwaƙifu kamar wada mai waƙafi ka ishara ƙalu sun ce wata kunar isharatu ila damma ba da idigami wa ƙabla kamalihi la ta'amamna la ta'amamna ala yusuf me yasa ba ka amince mana game da yusuf baba arsilhu ma'ana gadal in dai ka ce ba wani abu ka kani da mu to gobe za mu hita ka aikai tare da mu illa sakara zuwa daji in dai ka ce ba wani abu kaka nuni game da mu ba to a kashi tare da mu mu ta daji yarta shi yayi kiyo wayal aba yayi wargi yarta wayal aba yayi kiyo kuma yayi wargi bin nuni wato nal'abu wa wal ya'i fihi ma yarta wayal abi wa narta wayal abu ko yarta wa nal'abu wato ainihin shot mai nishaɗi bil musabaqati mu ɗora tsira tsirar gudu mu ɗora tsirar gudu wa ramil sahami mu ɗora tsirar halbi wa naftasi'u wato mu faɗa da jin daɗin wargin mu da akal thimari wato mu ci ɗiyan itace wadda ame da abinci tunda daji na aka kiwo cikin daji duk ɗiyan itacen ga akwai su wa inna lahu lahafizuna muna sake maimaitawa muka game da wannan yaro lahafizuna wallahi muna fake shi qala inni la yahzunni sai yaquba yace musu alaihi salam ni yana bata mini rai an tazabu bihi ku yi tahiya da shi li firaqihi saboda ban son in rabu da shi wa akhafu an ya'kula hudhibu ina jin tsoron kirkeci ya canye shi almaradu bi aljinsu wato ba wani kirkeci guda ba jinsi haka wato kama a ce kura wato ba fara ba ba baka ba ba karama ba babba ba dai jinsin kura wa kana arduhum kathiratu zaabi kasasu tana da kirkeci da yawa wa qadara afil manami annabi ibn shadda alai yayi gani cikin kwana ne yayi mawarkin kirkeci ya cizai wa antu anhu gafilun ko kuma kun rabkana da shi yana gudun kirkeci ya ci shi ku ko kun rabkana mashi golon alu sai suka ce haba baba mu abin da mu tara shi an na goma muka bari kirkeci guda ya canye shi ai bai yiwa la ina akala hudhibu wallahi in kirkeci ya ci shi wa nanu usba ga mu jama'a haka inna idhal la khasiruna kenan mu mun kai hasara ajizuna mu mun ka kasa a mun kasa kirkeci guda ya buwaye mu haba baba ai bai yi wa nahanu nahamihi mu za mu kare shi mana zaabi daga kirkeci fala ta khab alai kakka ji tsoro ne fara salahu ma'ahu to kun ga wannan an ce ita ce babban matsalar ta samu yaqubu anan ta damuwar da ya samu game da yusuf ita ma tana da dalili kamar wadda masu tafsirin wannan kissa suka bayyana cikin manyan tafsirai tana da asili wato shi yaqubu anan kun ga yace ni ina jin abin nan ni ina jin tsoron wato kirkeci ya canye shi in kun tahe da shi a sai in za ku hake shi da kyau sun ka ce to wa inna lahu lahafizuna wallahi mu za mu hake shi da kyau sai ya ba su to bai ce na ba Allah ba sai ya ce na ba ku don kun ce za ku hake to wannan ba su da yayi sai Allah ya nuna mai ba su iyawa To duk abin da ake yi, in ana so a yi nasara, Allah aka dogara gare shi. Yaƙubu alaihi salamu dogararre ne ga Allah, amma Allah ne ya jarraba shi da wannan sai aka samu mantuwa, sai ya ba su da sun kace za mu hake da kyau ya ce to, to ku da shi. Ai kun gani don haka can suka ce ya aike su muni amin alkailu fa arsil ma'ana akhana nakatar wa inna lahu lahafizun. an hana mana awo aiki dan uwanmu tare da mu mu za mu hake shi ya ce a'a ya ce ba ni bashe shi gare ku ya hana musu can harko da sun ce a ba su binamin don nan ya ba su don su hake ya gane ba su iyawa to duk abin da kake ka dogara ga Allah ko malami ne kai ka dogara ga almajirai wallahi muna da almajirai muna wa'azi ana taruwa taron nan zai kalle wayan kai baka ya tara dogara ga Allah bari kallon taron nan in ka dibi taron nan duk ce a'udhu billahi minash shaitani shaitan na nan na dibi inda zai bullo a cikin harakar saboda haka kame da al'amarin ka ga Allah don ya baka mahita kyakkyawa Allah ya taimake mu falamma zahabu bihi فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يأبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فلما ذهبوا بي yanzu da Yusuf gashi nan ya shiga hannunsu a babane ya amince za su hake shi ga nan sun ɗauka kamar da yake cikin manyan tafsirai an ce wanga ya aza shi ga waya ne wanga ya aza ga waya ne ko ta ya ba su bari shi ƙasa har yaƙubu ya yi ban kwana da su suna yi suna wayawa wanga ya ɗauka wanga ya ɗauka ko da sun ka kai inda ba a cinkan baban yusuf yana bisa wayan guda haka sai ya sako shi da kai malam hasada mugun abu na dan uwansa na ubansa guda da shi Allah ya kare mu amma da da Allah bai kashe shi ba ai bai mutu ba walamma zahabu bi sadda sun kace da shi wa ajma'u sun ka yanke shawara su guda an yaji aluhu fi ga yabatul jibbi su kada cikin zurin rijiya wa jawabu lamma mahbufa ai fa alu dalika jawabu lamma fa'alu zalika sai suka yi wannan bi anna zau kamisa wa sun ka cire mai riga tai ba da darbihi bayan sun bubbugai sun bashi kashin ciya wa ihanati sun walakanta shi wa iradati qatali sun so su kashe shi shi babban nan nasu yahu zai hana wa adalahu sun ka kada shi rijiya falamma wasala ila nisfil bi'iri sadda sun yaggiya sun ka daura mai sai da ya kai ga rabin zurhin rijiya a sai sun ka kace yaggiya sai sun ka saki alquhu sun ka kada shi don akwai duci cikin rijiya ya kai ga ducin baki ne ya bagaili ya mutu don ya mutu fasa kada filmaya Allah bai kada shi ga ducin rijiya ba sai ya kada shi cikin ruwan rijiya sun ma'awa ila sakaratin sannan yusuf ya taso shi kadai babu wanda zai faɗa ma babu wani wanda zai faɗa ma uba ya tai su kuma su ƴan uwan suna sun kai wanga abu ya ya kama kesin din nan ducin nan na rijiya ila sakaratin zuwa kankaran nan ta rijiya yayi kwance bisa gari ta shi ɗai cikin duhun rijiya bai ganin su ba su gani nai saboda zuwan rijiya kwana dawo sai sun ka kire don su jiya shi ya mutu ko akwai shi matsayi ne na yaro sai ya ansa fa ajabahum sai ya ansa musu ya dunnu rahamatahum yana zaton su tausaya mai fa aradu radakahu bi sakaratin sai sun ka dauko ta katin ya kankara suka so su tarɗe kai ne da ita ko mana ahun yahuza sai babban nan da yahuza ya hana su yana cikin rijiyar na yayi kuka kamar raina ya hita sai jibril ya iske shi yusuf ya ce ya ƴan uwana ya ƴan uwana idan kun ka haɗu da junanku ku tuna ni ɗaya kun ka bari ya ’yan uwana idan kun kasata wayanku ku tuna ni kun tuɗe ni, ya ’yan uwana idan kun ka ci abinci ku tuna banda abinci, yana ta wannan lissayi sai kuka ya ruhe shi, ya yi kuka shi ɗai sai Jibrilu ya sallama. Ya ce ya yi so rabi da wannan, ka jingina ga Allah dogara ga Allah, sai ya ce mizan cewa sai ya faɗa mai. يا مؤنس كل قريب يا صاحب كل وحيد يا ملجأ كل خائف يا كاشف كل كربة يا عالم كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا حاضر كل ملئ يا حي يا قيوم أسألك أن تكذب رجاءك في قلبي حتى لا يكون لي هم ولا شغل غيره يتشغب ديوانا الدعاء yana nan yana yi sai matawa sun ka tawo sun ka jawo shi dari cikin rijiya sun kai sai wace kun gani Allah ya ce wa auhayna ilaihi muka yi mai wahayi fil jibbi cikin zonin rijiya wahayi hakikatan wahayi na hakika wala husawa ashara sana yana da shekara goma sha bakwai auduna ko kuma ba su kai sha bakwai ba ta daminan da kalbi don na tsawa ga zuciya ta yusuf kai hankuri latu nabbi annahum ba'da yawmi wallahi zaka ba su labari bayan yau ka bar ganin sun yi haka don su kashe ka wallahi ba su kashe ka sai ka zama sarki sai ka zama annabi latu nabbi annahum bi amrihim da ka ba su labari da al'amarin su sani eh mahaza wannan aiki na su wa la yashurun ba tare da sun la na bika ba tare da sun san ka ba halal yan ba'i lokacin da ka ba su wannan labari a za ka ba su labari hadha fi ilhum fi tanfidh ma tashawaru kun ga wannan shine aikin su wajen zartar da abin da suka yi shawara wa wattafaqu alayhi suka yi ittifaqi gare shi ai ko kun ga haka an kai don su kashe Yusuf Allah ya ce zaka ba su labari sai rannan ga sun tawo suna bara bakin gida ne ga su bakin gida suna bara bara wanga bara da kun ga sani da almajiri yana bara bakin gida babansa ya ce abin nan ku te ku yi bincike walamma dakalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu ga sunan suna bara da sun ka shigo sai sun ka ce ya ayyuhal azizu ya kai wannan sarki masana wa ahlan nadur yunwa ta shaye mu da mu da iyalin waje ina bi bida'atin muzjatin mun zo da kuɗi ba su da kyau fa awfi lana kaila mai gida cika mana ma'auni wa tasaddaqa alaina almajirai na bara mai gida ba su sadaka ba su san shi na ba sheri bai hana mutum ya kai ga abin da Allah ya rubuta sheri bai hana bai hana don mutum ya kulla maka shiri bai hana bukatar ka da Allah ya rubuta ta kai ku dai ku dogara ga Allah ku ba kulla mutane sheri suka ce wata sadaka alaina inna Allah yajzil mutasaddina mai gida ka ba mu sadaka Allah na sakawa da kyau ga masu sadaka Yusuf ya dibe su ya dibe su ya ce har alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa antum jahilun wa akhihi idan antum jahilun shin kun san abin da kun kawaye Yusuf da shi da dan uwa ne sadda kuna jahilai sai suka ga kissa ga babu wanda ya santa in ba in ba Yusuf na ba suka yi shiru suka dibe shi suka ce mai a anta Yusuf kai ne Yusuf sai ya ɗebe rawanin sarauta rawanin sarki sai ya buɗe huskata ya ce ana yusuf ni na yusuf ha za a kai wanga dan wana na kada manna Allahu alaina hakika Allah ya mana baiwa kun gani malam duk abin da za ka yi ka dogara ga Allah matasa abin da kuke ku bacciuta yan siyasa ku bacciuta malamai ku bayyana mutane kazahi da ƙarya don mutum bai ba ku kuɗi ba ku yi mai kazahi ku ce ba mutunan ƙware na ba ɗan kazana ɗan kazana kuna jijjewa mai kalmomi ku bari arziki Allah ka bashe shi kuma duk wanda ya ba sai ya samu wanda duk kaga bai samu ba Allah bai bashi ba makirci bai hana mutum ya kai ga abin da Allah ya rubuta ba makirci bai hana Allah shi kai shi kai mutum ga abin da ya rubuta mai mun gani da idonmu mun ga waɗanda aka kulla mu shiri ana faɗi sai an wace su wallahi ba mu rabuwa da awa ne sai mun ga ba mutum ko guda baya gare shi amma mutanen na ta ƙarawa masu wannan abin bakin ciki mutum kashe su ya kai wasu ma bakin ciki ya kashe su saboda haka ku dogara ga Allah jama'a matasa ku dogara ga Allah dattijawa ku dogara ga Allah ƴan siyasa ku dogara ga Allah malamai ku dogara ga Allah komai kuka yi ku nema ga Allah ba mai samun wani abu sai abin da Allah ya rubuta abin da Allah ya rubuta maka naka ne wanda bai rubuta ba naka bane kuma baka samu ne ka gafarta mana Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ka ƙara mana imani da tsoronka da ibadarka da ikhlasi ka sa mu yake kyawun ƙarshe ka sa aljanna makoman mu nan za mu kwana da wannan darasi namu insha Allah To bismillah. Eh? Wa Yusuf ya sassaba ba kwana ba kwanuka na ba yayi kwanaki da dan dama cikin rijiya amma dai malamai don ba su da tabbas ko kwana nawa na tun da wahayi bai ambata ba kuma shi Yusuf yana cikin matsala bai faɗi ko kwana nawa na ba shi yasa malamai suka sassafa abinda dai ya tabbata daga dairar da ya fara wannan addu'a bai kwana rijiyar nan ba ita wannan addu'a rar da ya fara ta bai kwana rijiya ba shi yasa ai wasu malamai ka cewa ismullahi al'azami cikin ta yake su wasu malamai cewa suka ismullahi al'azami cikin wannan addu'a yake don da yayi ta yana ta yin wannan addu'a da daddare da sahiya ta waye sai sayara sun ka taho sun ka aika mai ɗiban ruwa ya hidda Yusuf sai sun ka ce to ciki ismin layar azama na a ciki shi ya sa aka sai saboda haka ya dai ɗauki lokaci cikin rijiya to sai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
wannan mallam Muhammad Altine nan wannan masoyi zancen da wuri da rashin lafiya ya ta
To Allah shi ba malam Altine ƙarin lahiya. Malam Altine Allah ya bashi ƙarin lahiya. Sai mu yi wa annabi masallaci sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta ya hannanu ya mannanu يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله منا روƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah wanda ya kare Yusuf daga sharrorin masu sheri ya Allah ka kare mu daga sharrin masu sheri ya Allah ka kare mu daga shururar sharirin ya Allah ka kare mu daga sharrorin masharranta ka kare mu daga cutar macuta ka kare mu daga makircin makirai ka kare mu daga minahicin munafukai ka kare mu daga sharrin shedan iblisu da jama'a ce ka kare mu daga sharrin kowa da kowa Allah da albarka sunayenka ka taimaka mana ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiya mu bayin ka musulmi da ba su da lahiya yare da maya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki daya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana Allah ka tsarkake niyoyin mu Allah ka tsarkake manoyin mu diya da zuriya wadda ka ba mu da wadda zaka ba mu Allah ka kyautace halayensu Allah ka haɗa kansu, Allah ka haɗa kansu, Allah ka sa son juna tsakaninsu, Allah ka sa taimakon juna tsakaninsu, Allah ka ba su kariya da tsaronka, Allah ka kare maka kare su, Allah ka kare maka kare su, Allah ka kare maka kare su, ya Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka, ya Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka, ya Allah ka tsarkake niyoyinsu, ya Allah ka tsarkake tsarkake manoyes ka gafarta mana ka gafarta musu ka gafarta ma uwayenmu da uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da biya da iyali da zuriya uwayenmu ka shirya mana matayenmu ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da su daga dukkan ciruta ka gafarta musu dukkan zunubansu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu ko duka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita ya Allah ka tausaya mana Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana lahiya lahiya da zaman lahiya musamman a cikin wannan jiha ta mu Allah ka tausaya mana Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya gabacinta da yammacinta kudancinta da arewacinta Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya da albarka sunayenka Allah ka gusar da tsoro Allah ka gusar da hirgita Allah ka gusar da damuwa Allah ka gusar da bakin ciki, Allah ka tausaya mana, Allah ka taimaka mana, Allah ka ƙarfafa mu, Allah ka girmama mu, Allah ka darajanta mu, Allah ka karrama mu, Allah ka tuwa mana asiri duniya da lahira, ka hishe mu kunya duniya da lahira, ka kare mu daga dariyar makiyanmu duniya da lahira, Allah ka gafarta mana da gafararka, ka yi mana rahama da rahamarka, ka tausaya mana da tausayinka, ka taimaka mana mana da taimakonka, ka ƙarfafa mu da ƙarhinka, ka girmama mu da girmanka, ka darajanta mu da darajarka, ka karrama mu da karamarka, ka tuwa mana asiri duniya da lahira, ka yashe mu kunya duniya da lahira, ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira. Ya Allah ka taimake mu kakka taimaki kowa a kanmu. Ya Allah ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu. Ya Allah ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu. ya Allah ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah da albarka sunayenka ka zaunar da mu lahiya Allah da albarka sunayenka ka zaunar da mu lahiya Allah da daraja alqur'ani ka zaunar da mu lahiya duk wata hitina wadda muka jiya da wadda bamu jiya ba kai mana maganin ta Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da diya da zuriya uwayenmu Allah ka biya mana duk bukatunmu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ka kare mu daga sharrin kowa da kowa ka kare mu daga cutar kowa da kowa ka kare mu daga makircin kowa da kowa ka kare mu daga minahicin kowa da kowa ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittu ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka yi salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam